نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القرب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشم الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إنياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الدرس الحادي عشر هذا مجيبا أكن درسنا قوم شاء ɗaya kenan mun gama darasi na goma a jiya wanda yanzu za mu shiga darasi na sha ɗaya littafi kuma za mu shiga aljizu usani aljizu usani na shi wannan littafi na siriya da tafsir shau ya fara shi da aka uzu billahi mina shaitanar rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر والموسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم نعم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم فمن فما استمتعتم نعم نعم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مصاف غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريدة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما كتابه Allah subhanahu wataala yana ci gaba da gaya mana ma tekun da ya haramta mawa ya haramta aurensu sai Allah ya ce wal muhsanatu haka nan ka tanga guma na ma abota miji minan nisa ina daga mataye haramun ne haramun ne haramun ne mace tana da miji ta sake yin aure da sake auren wani namiji namiji ne yake da daman yana da mata ya sake auren wata mata ya sake auren wata mata ya sake auren wata mata har sai ya auri hudu ko amma namiji ita mace ba baya halatta ka a ta auri wani namiji muddin tana da miji saboda ita mace tana zama ne da miji kwaya daya illa ma malakat aymanukum sai dai abin da daman ku ta mallaka wato nan alqurani yana gaya mana ko da mace tana da miji ya zamanto kafira ce sai ta fada sai musifa ta fada mata na na ribato ta a wajen yaki to riba ce mata daga wajen yaki ya sa aurenta ya mutu auren mace ya mutu da da zaran an riba ce ta a wajen yaki ya zama to wannan ribaucewa ya kashe mata aure harama Allah Allah ya haramta alar rajuli ga namiji an yanke al muhsanati auri mata yadda suke da mazaje ai zatul azwaj su ne ma abota mazaje kun ga shi ma wannan yana daga cikin haramci da ba na har abada ba aiko ba kamar haramci ya ko uwa ko abin da ya kamata ba ya kama da haka ba ita wannan idan aka samu aka sai mijin ya mutu ta gama idda ko da Hausa aka ce ta kaba da daidai iddan ne ko kuma ya sake ta ta gama idda wannan ta zama halaska duk wanda yake son mahaifi ya aure ta shine ai zawatul azwaj ma abuta ma an mazaje almar'atu ita mace tatar rajuli wadda take karkashin wani namiji a matsayin matar shi muharramun nikahuha aurenta abin haramtawa ne wa zalika wannan siyanatan don kiyayewa ne li muslimin ga musulmi min an yashtarika cewa yayi tarayya ma a gairi tare da waninsa timra'atin a cikin mace fa hadhihi laysat muru'atan wannan ba mutunci bane ba fa hiya dana'atun a'a koma bayanci ne da kaskanci illa ma malakat aymanukum sai fa abin da daman ku ta mallaka illa idza qataba sai dai idan ya hukunta annar rajula lalle wani mutum saban ra'atan ya an ya ciwo ganiban wata mata laha zaujin wanda tana da miji da kafin a ciwo ganima ta a wajen yaki fa haza lahu watun to wannan yana da karfi sai an yastawliya alaiha ya jibinci ya jibinta kansa akan ta mana ya mallake ta gaba ɗayanta amma shi ma nan din duna musharakatin ba fa tarayya za su yi da wani ba a yanzu dai wancan auren nata ya, ya zama ya lalace saboda ta fada hannun ganiman yaki to fali haza saboda haka ne halatta hu sai ta zama to ta halatta gare shi bil mulki ta hanyar mallaka amma ba da istibra'i bayan ta yi istibra'i sai ta yi jini an tabbatar da ba ta tare da ciki na wancan din هذه أربعة عشرة أو خمسة عشرة من النساء haruma nikahuna to waɗannan mata goma sha ɗaya sha hudu kenan ko kuma goma sha biyar wanda auren su ya haramta wa alhaqatu sunnatu al-ukhta fi radai wa tihri a yan kwa binnan sunna mana sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ta ruskar da wasu matayen akwai matayen da dalilin shayarwa da dalilin surukuta wanda alqur'ani bai faɗa ba suna ta ruskar da su ana tare والجمع بين المرأة وخالتها هكذا سنة النبي ne ta hana ka auri mace ka hada mace kishi da kanwar uwarta ko yar uwarta amma kana da daman in ba hada su zaka yi ba misali ka saki waccan ka auri wannan amma haramun ne ka hada auren mace kana auren ya mace sannan kuma kana auren kanwar mamanta na'am To, a haramun ne kamar yadda muka faɗa, mutum ya auri mata sannan ya zo ya haɗa ta kishi da, ya zo ya haɗa ta kishi da yar uwarta ko kanwar uwarta. Yawa haramun ne mutum yana aure da mace sannan ya zo ya haɗa ta kishi da yar uwarta ko kanwar uwarta. Amma wannan sunan annabi ne ta tabbatar da haka. Yawa, wa'an mata ko kuma yar, yar, ko kuma yar babanta ko kanwan babanta yar babanta ko kanwan ko kanwan babanta haramun ne in aka ce khala ita ce yar uwa ko kanwar uwa in aka ce amma yar uba ko kanwar uba to haramun ne yau amma sunna kamar yana faɗa sunna annabi ne ta tabbatar da wannan wannan haramci din amma akwai daga cikin wasu daga cikin bangaren musulmi da ba su yarda da wannan hukunci ba saboda kasancewar ba su yadda da hadisin ba ta yadda ya zo. Shi da cewa wallazina lam yaqbalu haza waɗanda ba su yadda da wannan hukuncin ba. To mana'u naskal Qur'ani bi khabar al-ahadi su ba su yadda a ce hadisin annabi inda ya zamanto ahadi ne ya zamanto ahadi ne ma'ana ruwayar shi saboda hadisin annabi yana da matakai matakai ne wajen ruwai- ruwaita akwai hadisin da ake kira da mutawatiri zaka ce mutawatirin hadisi shine waɗanda suka ruwaici hadisin za su zamanto kunzini ne ma'ana mayawaita ne daga cikin sahabbai sai mayawaita daga cikin tabi'ai su ma su ruwaita mayawaita daga tabi'in tabi'ina su ma su ruwaita har da zuwa kan malamin da zai fitar da hadisin a littafin shi shi ake ce ma hadisi mutawatiri to wani hadisi mutawatiri shi ya ya, ah, malamai ah, kusan an yi ittifaki akan zai iya yin naskun aya alqur'ani ma'ana zai iya yin naskun aya alqur'ani ma'ana ko ya khassace yayi takhsisin aya alqur'ani idan dai ya zama to mutawatiri ne amma khabarul ahadi misali aka ce khabarul ahadi shine hadisin da bai wuce a ce mai mashahuri ko azizi ko kuma garibi ba mashahuri ko a- ko azizi ko garibi mashahuri shine hadisin da kaman marwaitai suka zama to mutum uku uku ko hurhudu haka har zuwa kan malamin da zai fitar da hadisin shine hadisi mashahuri wasu a wasu malaman suna ce mai mustafidi kuma sannan wa- azi- hadisi azizi shine marwaitan kaman mutum mutum bibiyu bibiyu bibiyu ahadi kuma kamar ya zama an samu mutum daya a cikin isnadin to irin wannan hadisin su ba su yarda da cewa wannan hadisin zai yi zai yi naskun aya alqur'ani ba آه قال القرطبي إمام القرطبي يا أنبتا إن تفسيره قوله تعالى إن تفسيره قوله تعالى الوقت أنك فسر فدق الله وأهل لكم ما وراء ذلكم أن حل تامك عبين ديك باين ونن to ta yake ambacin cewa waɗanda ba su yarda da cewa kar mutum ya auri mata ya haɗa ta da yar uwarta ko ƙanwar uwarta ba ko yar ubanta ko ƙanwar ubanta ba ya ce humul khawarij su ne khawarijawa al khawarij sai sai a sai imam al qurdubi yace wala yu'taddu bi khilafihim waɗannan ba a ba a damuwa da sabanin su dan sun saba mawa musulmi dalili li'annahum maraqu min ad-din saboda annabi yayi musu tambarin cewa suna fita daga addini kamar yadda kibiya suke fita daga abin harbi in aka ce khawarijawa dai su ne waɗanda suka fito suka yaƙi imamu ali su ne khawarijawa yawa khawarijawa su ne waɗanda suka yaƙi imamu ali suka da kuma suna cikin almajiransa suna cikin jama'ar shi suka fito suka yaƙe shi bal ba ma iya yaƙi ba har da kafirtawa har da kafirtawa to waɗanda su ne khawarij kuma abin da zai kuma baka mamaki ba fa jahilai bane yawa idan da karatun alqur'ani ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su yace yaqra'una alqur'ana wala yunaji wala yujawizu hanajirahum suna karanta alqur'ani amma ko wuce al- ko wuce makogaran su baya yi yace idan kuka ga yadda suke sallah ma ya kun mulakanta sallar ku saboda tasu saboda iya tsayawa da iya zubo qira'a annabi ya siffanta su da siffofi masu yawa to imamu ali ya yaƙe su a ya yaƙe su yanzu kusan dai zaka samu suna da karanci a duniya gaskiyar magana kawarijawa amma su ma sun samu a, abin nan tsayuwa sosai da kafa su kirka ce mai zaman kanta to suna cikin waɗanda suka saba da wannan cewa a mutum zai yi auren yarinya ya auri yar uwarta ko kanwan uwarta ko yar ubanta ko kanwan ubanta sauraka wakaza na kalahu anhu ibn hajar fi fathil bari hakan nan imam ibn hajar ya ciro wannan magana a fathil bari sharhin hadisi mai lamba na dubu biyar da ɗari ɗaya da takwas wa qala nawawi imam nawawi shi ma ya faɗi cewa ba khawarij ne kawai suke da wannan damuwa ba yace kum ta'ifatun min al khawarij wa shi'a ɗa'ifa biyu ne suke ganin cewa ƙur'ani ba zai taksisin a nassin hadisi ba zai taksisin alƙur'ani ba ko ya narkin shi inda ya zama to ahadi khawarijawa da shi'a suna ka suna ganin dan me za a ce ba za a auri mata a haɗa ta da ƴar uwar babanta wan iyar babanta ko kanwan babanta ko kanwan mamanta ko yar mamanta ba don menene ba za a yi haka ba to wannan dai shine abin da shehu yake magana akai wala turkahul mar'at na'am منعوا نسخ القرآن بخبر الآدي أما على النبي يأتي ولا تنكو المرأة باء أو رمتي على أمتها أحد تدا ير بابنت كو كون بابنت زيكيشي أو على خالتها كو أحد تدا كون مامنت كو ير مامنت زيكيشي خبر أحد تو سيدي كما ينشيو شي تميمتا يتي لا حديثي لنا أين دهي دهيوه وليس نهايا إنما هو khabaru sai suka ce ai wannan ba hani annabi yake ba kawai labari yake badawa sai suka ce wala wala wal khabaru la ila yusbitu hukuman bin nas yansahu nassal qur'ani saboda shi labari ba zai yiwu ya tabbatar da hukuncin da zai shafe nassi na ainihin alqur'ani ba fa uji ba sai shoce to sai aka ba su amsa akan wannan maganar bi annatil ayati a cikin ayar da ta hana Allah ya hana a hada ƴan uwa ya da kanwa a aure ma yadullu ala ma'anar hadisi akwai abin da yake nuni zuwa ma'anar wannan hadisin wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah wa an tajma'u bainal ukhtayn ku hada tsakanin ƴan uwa guda biyu wajen aure to fa haisu kana al-man'u dalilin da a shari'a ta hana ka hada ya da kanwa wajen aure illatuhu al-qarabatu bainahuma ai dalili saboda kusancin da ya da kanwa nan suke da shi ne ko ba ka ba to fa hadhihi al-qarabatu tadkhulu bainal mar'ati wa khalatiha wa bainal mar'ati wa ammatiha wannan kusancin da yarinya take da shi tsakaninta da iyarta ko kanwarta wannan kusancin zai shiga tsakaninta da ba'ayar yar maman yar mamanta ko kanwar mamanta ko yar babanta ko kanwar babanta in dai saboda wancan hukuncin ne musulunci ya hana mutum ya ya hada yan uwa biyu wajen aure to wannan hukuncin kuwa ayar tana ishara zuwa gare shi cewa bai kamata a haɗa mace da yar mamanta ko kanwan mamanta ko yar babanta ko kanwan babanta su kishi ba. Wa Rasul sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki mai tsirara da minci allala zalika ya kawo hujja da dalili akan haka yace bi anna zalika saboda wannan din yujibul bagaba a zai gadar da kiyayya a junansu ko wal adawata zai gadar da kin juna wal adawata zai gadar da gaba bainahuma tsakanin su duk bane da kishi yake tsakanin mata to zai gadar da gaba da kiyayya wa qata al arhami zai gadar da yanke zumunta zai gadar da yanke zumunta falizalika qalu innal mar'a irshadul la tashri'a sauraka su suka ce wannan hane shiryarwa ne ba wai shar'antawa bane ba ba shar'antawa bane bi ma'ana annabi ya shiryar da illar da ke cikin hakan ba wai shari'a ce aka kafa ta mustaqilli bi khabarul ahadi ba to wannan shine abinda ake nufi wal musaratu katangagu min da sai daga mataye illa ma malakat aymanukum sai abinda daman ku ta mallaka al ihsanu kalmar ihsani ihsani fil qur'ani zuwa qur'ani ala arba'ati ma'ani tana zuwa akan ma'anoni guda hudu ne mata kala hudu ne Allah yake ce musu al muhsanatu na farko al awwalu na farko al mar'atu zatu zawji mace zatu zawji ma abociyar miji ana ce mata al muhsana shine ma yazo shine wanda muke magana anan wal mutanatu minan nisa'i to ita ake nishi anan wasani na biyu asta'afu mace bai kamewa bai kamewa ba ta ba ba ballagaza ba qur'ani ina ita ma yana ce mata muhsana inda yake cewa muhsinina ghayra musafihina yau ka tangagu kama mu ba shashashu ba wasalisu na waje na uku al-hurratu ya ya ma qur'ani yana ce mata muhsin muhsina dan yaka ce faman lam yastati minkum faman lam yastati minkum daulan an yanki hal musanati zama makaranta a nan gaba cikin ku wanda bai samu daman ya auri musanai ba ai hara'ir su ne ayaye su ma na ce musu musanai war rabi'u na hudu al islamu mace musulma ma na ce mata musina dan Allah ce fa iza ahsanna li'anna al ima saboda su mataye laysa lahunna mataye bayi laysa lahunna laysa lahunna ihsanun ba sa katanguwa irin katanguwar da mata yayaye suke yi ana ganewa innama innama ma'ana ahsanna aslamna faqad ma'ana shi anan in suka musulunta kitaballahi alaikum to wannan littafi rubutawan Allah ne a gare ku ko farlantawan Allah ne a gare ku faradallahu alaikum Allah ya farlanta a gare ku hadal hukuma wannan hukuncin ta'kidan dan karfafawa wa uhilla lakum an karanta ko wa uhilla lakum a wata kira'ar kamar kira'a kai da ka karanta kenan wa uhilla lakum an halatta a gare ku muka dauki wannan kira'ar wa halla lakum Allah ya halatta muku muka dauki wannan kira'ar ma wara zalikum abinda ba wannan ba duk abinda ba wannan ba to Allah ya halatta muku kwa iya aura ai wa uhilla an halatta kira'a ta ne akwai kira'o'i guda biyu wa halla lakum Allah ya halatta muku ma wara zalikum abinda ba wannan ba siwa ma hurima alai suwa ma harrama alaikum minan nisa'i duk abinda ba ku ji cewa an haramta muku bana daga mataye din nan to an halasta muku shi an tabtagu shine tadlubu ku nema ku nemi wannan matan an tada tadlabun nisa'a ku nemi matan bi amwalikum da dukiyoyin ku amma mana bi sadaqin ta hanyar bada sadaki fi haqqil hurati a haƙƙin mace ai haƙƙi nan ka ba ta sadakin ta aw samanin ko kuɗi na siye fi haƙƙin mamlukati a haƙƙin baiwa in baiwa ce ka bada kuɗi ka siyo in ba- in ah, ya ce ka bada kuɗin sadaki a ɗaura maka aure da ita to duk waɗanda ba waɗannan ba Allah ya halatta musulina mutazawwije da masu yin aure gairar musafihi gairar musafihina ba masu harkar banza ba gairar zalina ba masu yin ah, ba mazinata ba لما ذكر أربعة عشرة امرأة أو خمسة لما ذكر أربعة عشرة امرأة أو خمسة عشرة يعني عند الله أنبت ما تشاء شاهد كو شادير تبين sai bayyana annahu cewa shi a halla ma su zalika ya halatta waɗanda ba wannan ba wa hadha tahlil wannan halattawan abadiyun na har abada ne fi kismi a wani kashin wa gair wa gairu abadiyin ba kuma na har abada ba ne fi kismin a wani kashin kama annal muharram muharramati aka samu kamar yadda ka san matan da aka haramta wa mutum kashi kashi ne akwai ta an haramta maka haramta ta har abada muharramatun ta'abbada tahrimuha akwai da aka haramta maka haramcin ta ya zama na har abada wa hiya ma zukira minan nisa'i shine wadanda aka ambata na daga mataye wa yahrumu sannan kuma har ila yau ga wanda su kuma aka haramta maka haramci na dan wani lokaci wa wa yahrumu nikahul mabtutati nikahul mabututa ce an haramta ci gaba da auren matar da ka sake ta saki uku matar da ka sake ta saki uku haramun ne ka aure ta sai yaushe illa ba da zaune sai bayan ta auri wani miji sai ta auri wani miji ya sake ta wa za tu zauci ma'abociyar miji mana matar da take karkashin wani haramun ne ka aure ta illa ba da dalaki sai fa in ya sake ta wa za tu iddati matar da take cikin idda matar da suke cikin idda an sake ta ma bata gama idda ba haramun ne ka aure ta ata tan qadiya iddatuha har sai iddata ta kare wal ukutu saniyatu yar uwa ta biyu kana auren kanwa ko kana auren ya sai ka ce to a hada maka ba da kanwar shine yar uwa ta biyu hatta tu dallika ukta sai in ka saki yar sai in ka saki yar uwarta to in ka saki ko ba lalle su baka ba a gidan sa ko ba ka ba ka saki ka sake musu ya amma kuma in ya zama to kamar laifinta ne ina ko da za ga an yi haka ya zama to kila ita yabba ta so a zai iyayen su matsa akan sai an yi a yi kuma zaman ya ki daɗi iyayen za su ce za su iya lallashin to wacce ke kaza kaza kuma kanwa za ta iya aminta ta lamunta to sai iyayen su to tunda ita ta ki sakota in ka sakota sai ka aure kanwa da haka za ta iya yi wa ko ba ka ba a kuna suna da ya'ya mana ai kawai illa kawai hada su ne illa inda so illa kawai hada su ne amma dai ka saki wacce ko da suna da yaya sai ta zo maka ga tun da yayan kanwa ya ta ne sai ta rige ko kuma ko kuma mutuwa yawa yawa ko kuma mutuwa ya zama to a a zaman yanayin zaman an ji zadin zama tsakanin ma'auratan sai ya tara su to tana da kanwa sai a ba sai a ba da kanwa ana yin haka da yawa to Allah ya dace da mu wal khamisatu haka nan mata ta biyar haramun ce mata ta biyar ga musulmi hatta tudallikar rabi'a ta sai ka saki ta hudu tukuna in ka saki kana da mata hudu haramun ne ka karo wata in kana so ka karo wata to cikin hudun ne ka saki daya yawa ka saki daya amma sai ka gama sai kun yi idda da kai da ita eh to sai kun yi idda in ko gama idda shikenan sai ka auro sai ka auro wata ah to ai lokacin da ka sake mata bata gama idda ba ya tana na a matsayin matanka to sauraka sai kun yi idda an ko gama idda sai ka auro ta in ka je kana dan kana dan zuwa zance sai ta ce to ba za a zuwa ya aure ci ta ai ina cikin idda ne Allah ya dasar da hadha tahrim to wannan haramcin laysa abadiyan ba na har abada bane fa mastamta'atum duk matan da kuka ji dadi da su tamatta'atum kuka ji dadi bihi da shi min hunna na daga mataye da abinda kuka ji daɗi da shi na daga mataye min man tazawwajtum ta waɗannan matayen nan da kuka aura bil watsayi ta hanyar ta ta kwanciya da su to fa'atu fa'atu hunna ujurahunna ku ba su sadakin su muhurahunna sadakin su allati farartum lahunna wanda kuka fallanta musu abinda ka fallanta zaka baiwa mace ka ba ta in ka bayar a wajen daurin aure fa ni'ima idan baka bayar a wajen ɗaurin aure ba tunda za a iya yin bashin sadaki ko ba ka ba to aka yi bashin sadaki ka zo ka zo aka zauna har ka kwanta da ita to ta faci sadaki za sauraka ku ba su sadakin su faridatan wannan wajabtawa ne daga Allah subhanahu wataala amma wala juna alaikum ba laifi a gare ku fima taradaitum an karanta ko fima taradaitum cikin abin da kuka yarjejeniya antum wa hunna da ku da matayen shi da shi min ba da faridati bayan yanka sadakin bayan yanka sadakin ka ba ta sadakin kuma sai ku zo kuka yarjejeniya min haddi ta dauka ta baka ma gabaki daya kulli ha dukkan shi au ba au ba bihi ko sashin sadakin au ziyaratin alaiha ko kuma ƙari akan abin da ka yanka din zaka bata duk wannan ya zama a tsakanin ku ne al'awaidu al'ada cin nikahi a aure kullama tara da zauju ma'a zaudati duk abin da mace da miji suka yarda da shi muddin ba sai da a ce kar ai auren ba sadaki kwata kwata ba muddin ba haka suka tsara ba to wannan shine to fala ba sa bizalika ba laifi da wannan inna Allah shi Allah kana bai gushe ba bai gushe ba aliman masani bi khalqi da halittarsa hakiman mai hikima fi ma dabbara cikin abin da ya tsara mawa halittarsa
ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متكظات أقدام فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعض بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أهسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يشغب رجاء من الشيوة آه ومن لم يستطع ومن لم يستطع منكم طولا ومن لم يستطع وند بسامو بمنكم دغتكم طولا وداتا ginan ma'ana wadata, an yunki halmuhusanati ya auri ‘ya'yayen mata, ya auri mata ‘ya'yaye ba bayi ba, alhara'ira su ne ‘ya'yaye, almu'minati muminai, fa min ma malakat aimanukum to ya aura daga abin da damar ku ta mallaka ya auri baiwa. Amma an ce wanda bai samu mai ba, bai samu daman kuɗin da zai auri ainihin ‘ya ba, to ya auri baiwa. Falyanki ima to ya auri ainihin baiwa min fatayatukum almu'minati amma daga cikin ƴan matan ku mu'minai ma'ana baiwar ba za ka auri wanda ba musulma ba ba za ka auri wanda ba musulma ba min al-ima'i almu'minati na daga ainihin bayi waɗanda suke mu'minai wallahu Allah a'lamu shine masani bi imanikum da imanin da ke cikin zuciyarku sai Allah subhanahu wataala yake son ya dada cire ma mutane kamar kyamatar auren bayi din yake sai yake nuna musu cewa ba'dukum min ba'din sashi kuma daga sashi yake dukkanin ku daga annabi Adam kuke su dai wani abu ne Allah ya ɗora musu na jarabta na jarabta na bauta amma dukkaninku bayan Allah kuke idan ta zamto baiwa ta fika ibada a wajen Allah ta fika a wajen Allah ba ruwan Allah da kasancewar ta baiwa sauraka sashin ku daga sashi yake al-imanu shi dai imani ne sharɗin sharaɗi fi nikahil mamlukati cikin auren mata bayi wal imanu shi ko imani kalbiyun a zuciya yake bali haza saboda haka ne zakara subhanahu wa ta'ala Allah ya ambata cewa wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine mafi sani da imaninku faktafu to ku wadatu bi zawahirihi da zahirin imanin da kuka gani ga ita baiwan wakilu saraira ku wakilta sirrukan mutane ilayhi zuwa ga Allah fa inna shi Allah al-alimu shine mas'al alimu shine masali bi tafsili da rabaraban da ke cikin zuciya farubba amatin da yawa baiwar da tabdulul hurata take cin yar take cin yadin a wajen komai da yawa baiwar da za ta ci yadin wa hadha ta'anisun wannan Allah yana ɗebe kewa ne mawa mutane bi nikahi ne ma ita hanyar su auri bayi in ba su samu kuɗin da za su auri yaya ba tazwijul tazwijul mamlukati bi nikahi limai da auren bayi tazwijul mamlukati auren baiwa mamlukatul gairi baiwar waninka tana nan a baiwar shi ka aure ta ya juzu yana halatta amma idza ajazal insanu idan mutum ya gajiya an tazwiju hurratin ga auren ya idan mutum ya gajiya ga barin auren ya sannan waka shi al'anata kuma ya ji tsoron fadawa zina waɗannan su ne dalilin da zai sa ya auri baiwa amma duk da haka wasabaru yin haƙuri khairun ya fi min tazwijil mamlukati daga auren baiwa a haƙura a ƙyalin ta ya fi aure ta dalili li'annaka saboda kai tusayyiru waladaka ila rikin zaka mai da ɗanka ya zama bawa kana gida ya ka ji bai bawa yayi sallama ka tara yaya kaman guda goma ga sunan ilima ka tasa su a gaba ka koya musu alqur'ani ka koya musu ilimi kawai ya ka ji bai bawa ya zo ce assalamu alaikum bai baiwa ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam ya fito ku gaisa sai shi dama yaran nan ne nazo zan tafi da su kasuwa zan siyar Eko kaga akwai tashin hankali yadda ɗa yake son uba ke son ƴaƴayensa kuma a ce ya tarbiyyantar da su ya koya musu addini sun zama mutanen kirki sun zama na gargari kowane ya zo ya sallama ya ce ya zo zai tafi da su zai je siyar ne kuma ba ka yadda kai ya bayan shi ne kiwa da yan siya kuma sun yantu zai iya siya duk wanda ya siyo ya sai dan shi a matsayin bawa dan yayan su zai iya siye to biyar kuɗin shi tunda ya kasa kuɗin auren ya ina ya ga kuɗin da zai siya an gaya maka to kuɗin da zai siya bawan kwaya ɗaya kudin da zai ce ba kwaya da in kaurar zai kila ya auro mata hudu ai ba karamin tsada ne mutum fa to saboda ka wannan shine da musulunci to to ku yi hakurin da yafi gaskiya wa sabru khairun min tazwijil mamlukati yau saboda aya wato wa hadha mazhabu malik wannan shine mazhabar imam malik anna man ajaza duk wanda ya gajiya an an yankiha daga auren hurratan auren ya wakashiyar anata ya ji tsoron zina to falahu tazwijil ima ya samu ya aure bayi wa mazhabu shafi'i mazhabun imamu shafi'i kuwa la yushtaradu shay'an fi tazwijil ima'i ba a sharɗanta komai akan maganar auren bayi fassarar nikah shi ya fassara auren ne kawai bil watsi da taku kawai cewa fakad kadai yace idan lam taqdur idan baka samu iko ba ala watsil hara'iri ta hanyar tarawa da ƴaƴaye filhini a lokacin da kake buƙatar mace ɗin laisa indaka hurratun ba ya mace a wajenka tankiwa da zaka aure ta to bala ba sa ba laifi bi tazwijil mamlukati da ka auri baiwa ko da kana da kuɗi misali inda kake ba wata ƴaƴa din da zaka aura kuma baka tare da iyalinka a wajen shi a wajen imamu shafi'i kenan to kana da kuɗin da zaka auri baiwa to banda abun imam shafi to ka siye baiwa mana kai a maimakon da ka aure ta eh in ka aure ta fa kamar yadda muka fara in ka siye ta tayi kan maka da dan fa babawa bane kamar yadda muka fara in baiwa ta ka ce kai ne ita dan ta babawa bane amma in ta wani ne ka aura dan ta fa bawa ne yawa saboda ka kai tsaye mai shi zai zo ya kwashe ya tafi ya kai kasuwa Allah ya datar da mu to wannan shine ah ina ne muka zai fakki huhunna to idan za ku aure su ku aure su ne bi izini ahalihin da izinin ma'abutansu mana mawalihin na shugabanninsu wa atuhunna ku basu a atuhunna ku basu ujurahunna sadakinsu muhurahunna shine sadakinsu bil ma'rufi da kyautatawa min gairi matsalin ba tare da bashi ba taurin bashi ba au na kashi ko tauyewa muhsanatin amma fa bayan da za ku aura a fa ifa masu kamewa غير مصافحات با masu yin aikin alfasha fa zaniyatin zaniyatin jaran masu yin aikin zina a sarari sune musafihatin wala muttakhizati akhdan ba kuma masu rukon aminai ko abokai waɗanda suke zina da su aboye ba shine khidin abokin da mace za ta rike tana abokin ta ne abokin ta ne amma suna fasikanci da shi aboye to shine khidin ka iya fasara ka ce da duro shine akhila'u abokai na kurkusa ya nuna bihin wanda suke zina da su sirran aboye ba wannan ba ta zina a sarari ba ta yi aboye fai za u husinna to idan ya zamanto sun yi aure su ainihin bayi zawwadna ma'ana sun yi aure au ta zawwadna ma'ana an aurar da su zuwijina an aurar da su au ta zawwadna ko sun yi aure to bayan yin auren kuma bayin asaina bi fahishatin sai suka zo da aikata zina su bayi zina ita ce zina to fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati azabar da za a yi musu yana tabbata akan su rabin irin azabar da za a yi mawa ƴaƴa waɗanda suke ƴaƴaye mata mana alhara'ir mataye ƴaƴaye al'abkari ƴan mata idan zane ne idan suka yi zina mana idan mace budurwa ta zina ƴa ƴa bulala ɗari za a yi mata haka ne budurwa ƴa to ita baiwa ko da ta yi aure yin aurenta bai tashi ta daga wannan hukuncin ba na bulala hamsin za a tsutsula mata yau bulala hamsin ne za a yi mata ina shi ne min al'azabi na da tana da rabin abin da ya tabbata ga ainihin su mata din a yayaye na min al'azabi na azaba alhaddi shi ne haddi fa yi jiladina sai a musu bulala hamsin na bulala hamsin wa yi rabna a bakuntar da su nisfa sanadin rabin shekara wai kasu alaihin al'abid za a kiyasin bayi maza a kansu ولم يجعل الإحسان ولم يجعل الإحسان بأسن يكتنغن شوى شرط سوها شرط إبا أكن حج سسو لوجوب الحد ودن ودن شن حد باوي دين أوران سشيني شرط إن يمسو حد إبا سوباي بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا أم فدا هكا ندن شوى سوباي باب جيفيوا أكن سوغبانا ذلك النكاح المملوكة wannan auren baiwa inda adamin tsauli a yi rashin dukiya liman kashi al'anata ga wanda ya faji tsoron zanani azzane ita ce zanamin ku daga cikin ku bi khilafi man la yakhafuhu saban wanda bai ji tsoron zana ba min al'arar na daga ayayi fala yahillu lahu nikahuha bai halatta ya aure ta ba wa kaza man istata daula qurratin hakanan wanda ya samu ikon auren ya wa alaihi shafi'i akan wannan imamu shafi'i yake wa karada bi qawlihi ya fita da faɗin sannin fata ya ta kuma muminat alkafiratu kafirai sun fita ba za ka auri baiwa kafira ba fala ya yullu baya halatta lahu gare shi nikahu hunna auren bayi waɗanda suke kafirai walau adama walau adima ko da ya rasa dukiya wa kafa ya ji tsoron zina ba zai auri baiwa kafira ba wa an tasbiru kai gaba ɗaya ma dai ku yi haƙuri khairu lakum shi yafi alkhairi a gare ku li alla yasirul waladu raqiqan kar ƴaƴanku su zama bayi kar ƴaƴanku su zama bayi ku bar auren bayin da ya fi in kana da kuɗin sai kawai ka siye ta wallahu ghafurur rahim Allah shine mai gafara rahimun kuma mai jin kai bitawsi'ati ta hanyar yalwatawa fi zalika a cikin wannan akhbar Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya bada labari fi hadhihi al a wannan ayan bi hukumin nikahi da hukuncin aure ma ya hillo ma ya haramu abin da ya halatta da abin da ya haramta wan nikahu wato shi aure ya khtalifu yana sassabawa yaktalifu nas fi mutane sun san saba a cikin sa ba wani abu ne wanda yake na dole dole akan kowa ba a biktilafi dabaqatihim sun san saba saboda san saba wa dabaka su yanayin kowa yanayin yadda aure yake waje ba akan shi wajibun aure dole ne wajibi ne alaman kana kawiyan wanda ya zama to yana da karfin da zai iya nemo abincin da zai ba matan kuma washdi da tauqanin lishawati mai tsananin huruwar sha'awa to wannan shi a haƙƙinsa sa haza wajibun alayhi an yankaha wannan wajibi ne akan shi aure wanda ya zamanto haka waman dubun mustahabbi ne kawai an so fi haƙƙin mutajili a haƙƙin wanda yake madaidaici bai da sha'awa mufrida zai iya rayuwarsa haka kawai ya zaman sa haka ana tare wa mamnu kai haram ne ma ya haramta a haƙƙin wasu wa mamnu abin hanawa ne fi haƙƙil ahad a haƙƙin gajiyayye anil iqa'i ga afkan misali kwanciya da macen au anin nafaqati ko kuma ba zai iya ciyar da ita ba wal mahari ko ba zai iya samun sadaki ba wanda ba zai iya biya ma matan bukata ba to koda yana da kuɗin da zai aure shi ma haramun ne a haƙƙin sa ya aure ko kuma a'a zai iya biyan bukatar mata amma ba zai iya ciyar da ita ba shi ma a hakkin shi wannan haramun ne ya aure ana ji to saboda haka shi sha'anin aure ya rabu kashi kashi wani wajibi a kashi wani kawai an so yayi in bai gara ba in ba in bai gara bai ba ba wani abu wani kuma haramun ne ma a kashi yayi wa idza arada shakhsu an yatazawwaja idan mutum yayi nufin zai yi aure sai to ga shawara daga bakin manzon Allah a farrasul sallallahu alaihi wasallam ya kulu to manzan Allah yana cewa alaika bi zati dini na umarce ka da ma'abociyar addini kawai iya abin da annabi ya ce kina amma harkar aure saboda wani ya zo ya ce maka wai annabi ya ce a auri mace dan kyanta a'a shi dai ya fada shi wannan da ya fada shi dai ya fada amma annabi bai cewa ido ne ce mun akwai hadisi akan kan ce kwarai akwai hadisi bar ma karanto shi na karatu hadisin sai mi hemi magana akan hadisin sannan mu koma mu ji inda annabi ya ce ga yadda za ka yi ga hadisin kamar haka manzo Allah ce tun kahul mar'atu an bai da hadisi yake cewa tun kahul mar'atu ana auren mace li arba'in saboda abubuwa guda hudu limaliha saboda dukiyarta ta tara kuɗi sai ka zama mijin hajiya ko ba ka ba ta dafa maka indomi da kwai kana cinyewa wani hasadiya ana auren mace saboda danginta a a a yar gidan su ana ce fa to shikenan ana auren mace dan wannan wani jamaliha ana auren mace saboda kyanta kai ka ganta kuwa dan wannan wani diniha ana auren mace dan addininta to karshe sai manzo Allah ce far bi zati dini karbauta da ma'abociyar addini kaga ashe anan ne annabi yake muku umarni can di yana baka labarin waki ne abin da ake yi ko baka ba annabi bai ce ka aure mace dan kyanta ba bai ce ka aure mace da dan abin nan dinsa ba amma ku ji ku sani ba fa wai laifi bane yau ba laifi bane amma ka ji ka sani mafi yawan abin da ke lalata aure a wannan zamani shine namiji ya zaɓi kyau mace ta zaɓi aljihu kalas wannan shine mafiya matsalar aure ba na manta lokacin muna karatun diploma a legal akwai wani course mai suna communication skills ma'ana maharatul hadith mu a matsayin na ɗaliban harshen larabci to ana yin ana kokarin a koya mana ya zamu iya yin magana da larabci to malamin sai kawo wani topic topic din duk sati zai kawo topic za a tashi a tattauna da larabci in ka tattauna sai fahimci karfin larabcin kowa da kuma yadda yake iya ba da ka'idoji na yaran to shi ne maki shi. To wani topic wajen sati sai ka magana akan menene dalilin da yasa auren Hausawa musamman Hausawa waɗanda suke rayuwa a arewa auren su yafi yawan mutuwa. Sai kowa ya kawo na shi to ni da na tashi zan yi magana sai da ce ni abin da na fuskanta. Gina auren da ake yi akan tubalin toka. Duk abin da aka gina shi akan tubalin toka. to ginin da kai shi akan tubalin toka lallai ne ka tabbatar baka da gini duk da aka yi ruwa ana yin ruwa baka da gini zai rushe to abinda nake nufi da wannan nace abinda nake nufi Allah subhanahu wataala ya aiko mana wani jakada wanda bamu san ko ina ba shi ya san ko ina sai Allah ya aje mana shi ya ce komi na shi duk abin da yayi shi Allah yake son mu yi duk abin da yace shi Allah yake son mu yi ko abin da ya yi in dai ba mun fuskaci wani abin khususiyar shi bane akwai abin da annabi ne kawai khususiyar shi ne kaga misali kamar auren mata fiye da hudu ai kaga khususiyar shi ce kamar misali yana da daman da da shi yana da daman da kodin janaba a jikin sai zauna a masallaci haka imamu ali duk wani khususiyar shi ce duk abin da ba khususiyar shi ba dai Allah yana son mu kwatanta shi to shikenan sai ce mana a sha'anin aure ya jawo hankalin kowane bangare sai da annabi ya jawo hankalinsu. su ya jawo hankalin iyayen yara ya ce iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun in dai mutumin da ya zo muku neman aure kun yarda da addininsa kun yarda da ɗabi'o'insa to ku aura mai in ba ku yi haka ba to fitina ce babba za ta kasance a bayan ƙasa da barna mai yawa kaga bangaren iyaye a daji a jawo hankalinsu ko ba haka ba To, bangaren mata maza su ma da za su aura annabi ya jajjawo hankalinsu ta dalilai ta wajaje da yawa ya ce muku alai ya ce muku ya ce musu alaikum bi zati dini ku nemi ma abociyar addini ya gaya musu wannan a wani waje kuma ya ce iyakum wal khudara ad-dumani iyakum wa khudara ad-dumani ka shadun ku da kabewa cuci sabi suka ce menene wa ma khudara ad-dumani ya rasulullah menene kabewa cuci kuma ya annabin Allah yace al-mar'atul hasanatu fi man bata su'i au kama qala liman haza ma'anahu mace mai kyau amma a gidan banza ba ta da tarbiyya ba ta san addini ba ba ta da tarbiyya ba ta da kunya ba ta da mutunci a kawai tana da kyau kawai tana da kyau to kawai don tana da kyau sai ka ce za ka auri wannan to waɗannan abubuwan duk annabi ya ce mana a'a ai ko ya ce a'a kakkuyi kakkuyi to sai aka samu kuma sai zama to duk gaba ɗaya kowane ɓangare mafi yawa ban ce duka ba mafi yawa sai zama to duk kowane bangare sun saki iyaye sun saki magana wai addini da da addini da ɗabi'a a me yake yi me yake da shi kawai ko ba gawa in ma ya ga yana da wani abu a hannu ba wanda zai tsaya wani bincike a kansa yana da abu a hannunsa a tsaya bincike a kan sheci ana mai bincike bincike ya gudu eh mana ya za a yi da kayan shi a hannu a tsaya a ne mai bincike bincike ai walla a sati ɗaya ma zai iya neman auren kuma a ɗaura zai iya ɗaurin neman auren ba san me in ba san ya riko shi addini da addini yake ba yana yin sallah ko baya yi ya damu da azumi ko bai damu da shi ba ya san yadda zai yi alola da sallah da sauransu bai sani ba ya san martabar ita matar da da ya aura bai sani ba yana dai da kuɗi kalas haka su ma mafi yawan 'ya'ya su kuma mafi yawan maza ba su cika damuwa da ana da kuɗi ba sun fi da damuwa da ana da kyau ko ba gaba su maza sun fi damuwa da ana da kyau to wannan da shi ya haifar ma da mafi yawan aurace auracen mu shi ya haifar musu da matsala wannan amma ka auri mace dan addini to wallahi kullun santa da kaunata da zai ta shiga zuciyarka kuma ka yi wa ƴaƴanka kyakkyawan di'i da zai zamanto ka taimake su bisa abin da ya shafi addinin su ka taimake su bisa abin da ya shafi karatu su dan me dan addini ta sani dan haka akan addini za ta dora ƴaƴanka Allah ya datar da mu. Sarki shi ce ku zaɓi ma'abociyar addini. Ya ce ya taru zawata dini ya zaɓi ma'abota addini hakan da gaske sannan kuma bana ta salihina ka duba 'ya'yan manyan mutane 'ya'yan mutanen kirki. Wata kutarul dikiru shi ce kuma babin shawara inda hali ka zaɓi budurwa. Li'annan bikira saboda ita budurwa asdaku mahabbata ta fi gaskiyar soyayya. yau ka ka nemi budurwa kalu suka ce inna sayyiba ita bazawara idza ta tazawwajtaha idan ka aure ta walaysa laha waladun ya zama ba ta da da ba ta taba haihuwa ba min ga rika daga waninka to falaka nisfu falaka nisfu qalbiha wa nisfu albaqi lizawj alawwali rabi da rabi ne rabin zuciyarta na wajenka rabin zuciyarta yana wajen mijinta na farko rabin zuciyarta na wajenka rabin zuciyarta yana wajen mijinta na farko wata rana ba ka bata wani cikin dawa na dai ai ba zai man haka ba i i wallahi ko da ta baka haushi to saura ka ku auren budurwa amma wa in wajadat waladan idan kuma ta samu da in tana da da kabla ka kace kai to fa laysa laka min hashim baka da wata soyayya a zuciyarta kawai tana zaune da wani mutumi bisa larura kawai nisfu kalbi halin zaujil awwal rabin zuciya yana wajen mijinta na farko wa nisfu sani lil walad dai rabin zuciya yana wajen danta kai kawai kai tana zaune da kai dai alal alal larurati ta akulu rizqi rizqaka tana cin arzikin ka wato adika kuma ba ta son ka galiba mafi yawan lokaci dan haka zakara rasul sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki ya ambata cewa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa tibu wa qurratu ayni fi salati shugaba ce an soyar min daga abin da ya shafi sha'anin duniyan ku abubuwa guda biyu an soyar min da san zama da mata na aure sannan an soyar min da turare amma an sanya daɗin idanuwa na da sanyin zuciya na a cikin sallah annisa su mata لأن الرسول صلى الله عليه وسلم saboda shi annabi yajidu fi zawjat yana samu a cikin abin da ya shafi sha'anin mata aunan taimako ala tabligil ala tabligir risalat a bisa isar da aikin shi mata na auren annabi sun taimaka ma annabi wajen isar da aikin shi ha lokacin da kai mai wahayi yana shekara 30 ai lokacin da ya kai shekara 40 aka mai wahayi na farko ai ya dawo gida yarjifu qalbuhu ko zuciyar shi tana makyarkyata yana ce ma Khadija Khadija Khadijatu zammiluni zammiluni kitu an ahlak kulillibe ni kulillibe ni yau na kusa in halaka wato hikimar kasancewarta wadda ta jarrabta al'amura tana da shekaru sai suke tambayin shugaba mai kake gani sai yake ce suke ce mai kalla la yukhzika Allahu abadan har abada Allah ba zai ba zai kunyata ka ba kana sadar da zumunta kana taimakon mabukata kana ka sai ta lissafa kyawawan ɗabi'o'i da kyawawan halaye na shugaba to akwai lokacin dawowa jibril ya zo ya sake damun dawowa ya same shi a ɗakinta sai ta ce mai bari ta jaraba wanda abin da yake gani sai ta cire ɗan kwalinta da ta cire ta ce mai abin da kake ganin kana gani ce mata a'a sai ta mayar mayarwar ta sai mala'ika jibril ya sake dawowa kana ganin shi zai ce da ce to mala'ika ne ba aljani ba shedanu ba ne da shedanu ne da ta cire ba inda za su je din su ba su da kunya shi ko mala'ika yana da kunya ba zai tsaya inda mata aure ta cire mayafinta ta cire dan kwalinta ba to a lokacin kuma ta dauki annabi sallallahu alaihi wasallam suka tafi wajen waraka bin nawfal mutum ne dattijo wanda dama yayi imani da annabi jiran bayyana annabi kawai yake yi dattijo ne ya karanta littattafai na ahlul kitabi da suka gabata su taura su injila da sauransu ya san sifofin annabi ya san duk abin da zai faru da annabi tana zuwa ta je ta gaya mai kuma a da ta je take mai bayani sai annabi yake tambaya sai yake sai yake tambaya annabi annabi yake gaya mai kawai abin da ya bayar annabi amsa kai ina ma dai ina raye ina ma dai ina da karfi lokacin da mutanen ka za su fitar da kai in taimake ka taimako na karshe sai manzo Allah ya fara tambaya mutane na su fitar da ni sai ce kwarai kuwa ai babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi nan face an yi gaba da shi face an cuce shi face an fitar da shi daga garin su saboda haka da ina da zan taimake ka taimako mai yawa wannan abin da ka gani mala'ikan da ya saukan ma annabi Musa ne ya ta ba annabi da ya shawarwari kaga ashe mata sun taimaki annabi wajen isar da aika sannan bayan nan wa kullu mutazawwijin dukkan ma'abocin mace yajidu ma'unatan ma'unata yajidu ma'unatan min zawjatihi zai samu taimako daga matar shi fi ikamata dini cikin tsayar da addini law lam yakun illa an taksiyahu kai wannan koda babu komai sai dai kawai za ta isa mushi min qahani da daga nika mai abin da ake son a nika wal ajali da da kwaba kullun da ake son a kwaba wa dabkhi da dahuwa wal ghasli da wanki wa kansil baiti da share gida wa ri'ayatul walad da kiyaye yara da kula da su kullu haza dukan wannan fa law basharahu ar-rajulu da mutum zai lazamci wannan da kansa lashta galabihi addini wanda sai shagaltar da shi daga addinin shi ba to fa idzal mar'atu laysat min ad-dunya don haka ita mace ba kayan duniya bane kawai mace ba kayan duniya bane kawai bal ya aunu a'a ita taimako ne ala dini bisa abin da ya shafi addini ke haƙƙin musulmi a haƙƙin musulmi falihaza dan haka ne kalu suka ce innal mar'ata salihata mace ta gari laysat min ad-dunya ba daga ba kayan duniya bace falihaza qala rasul wannan ne sa manzo Allah yace hubbiba ilayya min dunyakum nisa an soyar mun da mata daga wannan abin da ya shafi sha'anin duniyar nan naku wa tibu an soyar mun da turare wa qurratu aini farin cikin idanuwa na sanyin idanuwa na fi salati ya tabbata ne a cikin sallah lam yakun bai ce inna qurrata ainihi bi salati bai ce ainihin farin cikin idanuwansa bi salati da sallah bane a'a walakin qurratu ainihi bi salati a cikin sallah ne farin cikin shi yake al halatu allati yajiduha halin nan da yake samu tafi salati a cikin sallah hiya allati taqarru biha ainihu da ita idan shi ke farin ciki sallallahu alaihi wa sallam a ainihin salati ba ita hakikanin sallan ba mahallun manajati ma'ana a wannan halin ne annabi ke samun ganawa da Allah fasjud wa qatrib haka Allah yake kai sajada ka zo kusa yuridu Allah li ko ba karanta to ai shi kenan ma ba za a karanta din ba saboda usbanci uku ne kawai rage mana mu haƙura da shi da sun tashi yuridullahu alhamdulillah akwai tambaya ɗaya ko